الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها إن شيطان جبارين ماذا هو- إن شيطان قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون bani isra'ila wato yahuda sai suka gaya wa annabi musa saboda labarin jita-jitan da suka ji cewa waɗannan mutanen ariha ɗin nan manya-manyan mutane ne irin sauran wanjin mutanen adawa wanda bani isra'ila mutanen da suka fito wajen misra sai dai su shiga ta karkashin kafar su wuce saboda girman su saboda haka suka ce ya musa inna biya kawon jabberin a wannan gari akwai waɗansu mutane manya-manyan jabberai wato jabbarin da larabci mutum mai taurin kai mutum mai ƙarfi mutum mai nuna iko mutum mai nuna isa shine jabbari suna shigo to a a gaya mata abu a gaya mata gaurin ta ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ta faɗa ta ce ta tabbata daga zuciyar ta har bakin ta Allah shi kadai ne shi na bin bautawa kuma ta tabbata Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ta tabbata annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne ta yadda to muna yi mata murna ta zama musulma yanzu abin da ya zama dukkan musulmin duniya yan uwanta ne daga yau abin da zai wajaba a kanta akwai za ta je ta yi wanka yanzu ta yi sallah lokaci biyar kullum za a gaya mata yadda za ta yi sallah kuma yanzu za ta kame baki har rana ta faɗi kuma in dare ya yi ta yi niyyar yin azumi tare da mu har wannan wata ya ƙare idan jinin haila ya zo sai ta ajiye azumi ta ajiye sallah to ah, Allah ba ta dukiya ta fita zakka Allah ba ta dama ta je haji kuma duk lokacin da jinin haila nasu ya zo mata ba za ta yi ba za ta yi sallah ba ba za ta kwanta da mijinta ba kuma ba za ta yi azumi ba sai lokacin da ya dauke in ya dauke sai ta sake yin wanka irin wanda za ta yi yau din nan menene sunanta da a ga mata nan jinin da aka faɗi tukuna to me sunanta ke so a sake mata na musulunci jamila sunan take nan jamila a gaya masa abubuwan da aka faɗi idan haila ya zo ba a sallah ba a kwana da miji eh, ba a azumi kuma in ya ɗauke sai ta koma sai wanka irin wanda za ta yi ko shi kenan alhamdulillah masha Allah إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون su bani isra'ila suna gaya wa annabi musa cewa wannan gari su ba za su ji yakin da aka faɗin nan ba domin akwai waɗansu mutane jabberai wato masu ƙarfi masu tsawo ma'anar jabberi da larabci mutum mai tilasta mutane mai taurin zuciya mai da shi ne jabberi suka ce akwai jabberawa sauran mutanen ada sauran mutanen adawa na zamanin da wanda iwaji yana cikin su wanda annabi Musa ya zama ajalinsa lan nadkhula hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha idan dai aka kore su suka fita suka bar garin to za mu shiga garin amma matukan waɗannan jabberai suna cikin wannan gari to ba za mu shiga cikin wannan gari ba
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون to mutum biyu daga mutum goma sha biyu waɗanda aka tura su je su yi gangane suka dawo suka faɗi abin da suka gani annabi Musa ya musu wa'azi kada su gaya wa kowa wannan labari mutum goma sai suka faɗi labarin suka faɗa ƴan uwansu mutum biyu ko suka rufa asiri su ne Yusuf ibn Nun da kuma Kalib to waɗannan mutane guda biyu min allazina yakafuna daga cikin mutanen da suke jin tsoron Allah suka ki suka ki bayyana asirin da annabi Musa ya hana a bayyana an amallahu alaihi ma wanda Allah ya musu ni'ima ya ba su dauriya ba su tona asirin da Annabi Musa ce kar a tona ba alaihi ma udkhulu alaihim albab yace babu wani abu ku shiga kawai ku shiga ta kofar garin ba abin da za su iya yi da ku udkhulu alaihim albab fa idza dakhaltumuhu in kuka shiga kofar garin fa innakum ku ghalibuna za ku yi rinjaye
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين fara Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin idan dai ku mu'mine ne da gaskiya kun yarda da maganar Annabi Musa wanda yake magana da Allah yake ba ku labari ai sai ku dogara da Allah ne Allah ba zai dora muku abin da yake karfin ku ba ku dogara da Allah in kuntum mu'minina in kun mu'mine na gaskiya قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون bani isra'ila yahuda sai suka gaya wa annabi musa magana mara daɗi suka ce ya kai annabi musa inna mu dinnan lan nadkhulaha ma damu fiha har abada ba za mu shiga wannan garin ariha ba matukan wannan jabbirai suna ciki lan nadkhulaha abadan ma damu fiha matukan suna ciki ba za mu shiga garin ba fa za wanda rabbuka faqatila ba ne da mu ba sai dai ka je da kai da ubangijinka ku yaƙe su inna mu nan ka gan mu nan ha huna qa'idun nan za mu zauna ba za mu je ko ina ba to shi kenan da yake Allah shi ba a masa wasa baya wasa da suka nuna cewa mu kaga nan ba za mu bar nan ba sai Allah ya ɗaure su a nan ɗin inda suka ce cikin mil goma sha takwas suka shekar arba'in suna yawo su dubu ɗari shida amma yawo cikin mil goma sha takwas Allah da ikonsa sai Allah ya buɗe wannan wuri ya zama wani wuri mai yawan gaske su ta yawo su ta tafiya su ta tafiya wuni su ce dai ya yi kwana gobe kan Allah da ba mu gane hanya in gari ya waye sai suka inda suka tashi jiya ne inda suka wuni duk in sun tashi sai suka wurin ne suka wuni wurin ne kuma suka kwana haka suka yi ta shekara arba'in amma cikin shekara arba'in din nan Allah da ikonsa da yake zama da mutumin banza yana cutar da mutumin kirki kamar yadda zama da mutumin kirki yana amfanar da mutumin banza me ya faru cikin shekara arba'in dinnan su dubu ɗari shida dinnan kullum rigunan su ko kwarkwata ba ta yi balle ta yi datti balle ta tsufa shekara arba'in yanzu suka ɗama suka fito na haka suke ko kwarkwata riga su ba ta yi ba balle ta yi datti balle ta tsufa ba su da wani aiki sai tafiya in dare ya su kwana akan gobe za su tafi in gari yawa su ta tafiya su tafiya su gaji su kwana sai su sadda inda suke da shekara arba'in saboda Allah ya ɗemautar da su da suka ce ha huna ɗin nan mu nan kaga nan ba za mu bar nan ba sai dai kai ka je da kai da ubangiji ku yaƙi to kuma in an aifi ɗa a cikin wannan lokaci sai ɗan ya fito da sutura ba zai fito tsirara ba sai ai masa wata sutura mai kama da farce ba za a ga al'aurarsa ba da rigarta da wanda zai fito in ana fi shi cikin wannan zamani kuma abincinsu zai zo daga Allah dukkan su dubu ɗari shidan nan abincin shine nama soyayye na tsuntsaye mai kyau da kuma ruwan zuma na sha kuma in sun ji kishirwa da dutse hannun annabi Musa in ya buga sai ruwa ya fito musu dukkan su kowa da kowa sai ruwa ishe shi haka suka zauna shekara arba'in su mutanen kirki suna cikin su annabi Musa da annabi Yusha da annabi Harun da Kalib da sauran bayin Allah mutanen kirki wanda ba saba annabi Musa ba saboda albarkan waɗannan ne ake saukar da waɗannan su ko wannan bayin Allah taye su ake wannan yawo saboda suna taye da waɗannan mutanen banza ba kuma su yarda ma da halin su ba amma duk da haka dai zama da su ya ja musu wahala saboda haka ake neman mutum ya haɗa zama da mutanen kirki a maimakon ya rika haɗa zama da mutanen banza in ka haɗa zama da mutanen kirki zama da su zai amfane ka ko da kaɗan ne in ka haɗa zama da mutanen banza zama da su zai cuce ka ko da kaɗan ne ga dai inda waɗannan suka sha wahala su bayin Allah su annabi Musa da annabi Harun da Yusha da Kale to musulunta to kuma kana mata take take la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ta faɗa ta ce ta tabbata Allah shi kaɗai ne shi ne kaɗai abin bauta ba kuma ta tabbata ne mu bayan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi zuwa ga duk duniya gaba ɗaya wato ta tabbata Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne ta ji ko to alhamdulillah ta tabbata ko to mun mata murna ta zama musulma kamar sauran musulmi duka abin da yake gare ta yanzu za ta yi wanka ta rinka yin sallah biyar kullum kuma ta kare bakinta daga yanzu ba za ta sha ruwa ba sai rana ta faɗi ta yi niyyar tashi da azumi mu ƙarfa wannan azumi tare idan har al'adar su na mata zuwan jini ya zo mata sai ta daina sallah ta daina azumi ta daina zuwa kwantawa da mijinta sai lokacin da jinin ya yanke ta yi wanka ta yi sallah ta kama kuma Allah ya ba ta dama ya ba ta dukiya ta yi zakka ya ba ta dama ta je haji shi ne rukunan musulunci guda biyar suna jin hausa ko to an da alhamdulillah ne sunan ta za me kike me kike so in suna kike so zainab kama da Allah zainab Allah ya raya ki cikin musulunci ya ta je ta yi wanka ta kama sallah ya tabbata ta قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين آه شكرا أربعين waɗannan da suka saba wa Allah suna yawo tare da bayin Allah waɗanda ba su yi laifi ba saboda mugun abokin zama ya jawo musu su kuma wannan kyakkyawan abokin zama ya ja musu samun abinci mai daɗi da zuma da nama kullum shekara arba'in kuma ga tufafi suna ciki ko karkuta ba za su yi balle balle su tsofa saboda zan wanda suna tare da mai daraja mai Musa da Nabi Harun قال قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس عن القوم الفاسقين قال رجلان من الذين يخافون أن الله يدخل عليهم الباب إذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون قال ربي أنا موسى يا ربي يا أبنجي إني لا أملك إلا نفسي وأخي يا أبنجي ba dai abin da sojoji suka faɗi suka ce ba za su je ba su annan ba za su rabu da nan ba ni kuma da iko yi musu komai yanzu dai na ya tabbata kenan ban da iko sai na kaina da dan uwana haru la amliku illa nafsi wa akhi fa furuq baina bayna qawmin fatihin Allah ka raba tsakanin mu da waɗannan mutane wanda suka fita daga cikin umurnin Allah suka fita cikin hanyar Allah to wannan shine shekara 40 da suka yi suna yawo a cikin tihu ranar da yakin badar ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kaure koma Madina kafiran makka suka fidda shi da shi da jama'a sai ya koma madina sallallahu alaihi wa sallam shekara ta farko a shekara ta biyu sai ya fito zai tari mutanen makka nan ne fa faruwan yakin badar to da manzo Allah sallallahu ya tambaya aka ce masa mutanen makka sun zo ya ji labari su nawa ne aka ce ba a san lissafin su amma suna yanka taguwa wata ran tara wata ran goma yace to su dubu ne ko dubu ko dubu ba ba hamsin to da aka yi shawara ya za a yi ya za a yi ga su da yawa ga mu ba mu da yawa ya shawara za a yi manzo Allah ya shawara da sahabbansa suka ce mu je kawai mu yaƙe su ya rasulullah wai su ta mu koma gida mu shirye don akwai jama'a da yawa a gida da sun san yaƙi da mun taho da su wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan manzo Allah ya ce ashiru li ashiru li ku bani shawara ku bani shawara sai lansaru suka ce ya rasulullah ka annaka iyana tani yanzu kan kaman da mu kake mu ma fa ba matsorata ba ne mu jarumai ne mayaƙa ba za mu gaya maka yadda bani isra'ila suka faɗa wa musa cewa kai ka je da kai da ubangijinka ku yaƙi kafirai ba a za mu ce da kai da mu da ubangijinka mu je mu yaƙi kafirai ba ka ce mu faɗa cikin teku wallahi za mu faɗa ba za mu kauce maka ba ya rasulullahi fa zabanta rabbuka fa qatila inna ha huna qa'idun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fa furukka raba bayyana wa bayyana kawai fasikin tsakanin mu da wayannan fasikai wanda suka saba maka suka bin umurnin manzanka قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض لا تاس على القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين kana sai ubangiji ya gaya wa annabi Musa kai hakuri ba komai ba sun ce ba za su shiga garin ba nan nan za su zauna to shikenan na haramta musu shiga garin a yanzu ne daga nan har zuwa shekara arba'in ya tihu na filar da za su ta ɗimuwa a bayan ƙasa arba'in na sanatan ya tihu na filar za su ta yawon ɗimuwa shekara arba'in falata ka kada kuma ranka ya ɓaci kai baƙin ciki akan abin da ya same su falata ka kada kai baƙin ciki akan ƙauyen fasikina akan wannan hukunci da na yanke akan waɗannan fasikai cewa za su yi ta yawon ɗimuwa shekara arba'in.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فيما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم وأبن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آه يا رسول الله irin wannan taurin kai da yahudu suke wa annabi musa da waɗanda suke maka da wanda suke maka a yanzu da irin ma shirin da suka yi za su kawo dutse su sako maka su kashe ka allah ya kiyaye ka wannan taurin kai ya daɗe tun daga zamanin annabi adam irinsu ya taɓa faruwa bari mu gaya maka yadda aka fara yin mutuwar farko ma tukun a duniya da taurin kai na farko a duniya ubangiji tabaraka wa ta'ala saƙonsa da aka fara yi a sama shine hasada shine iblis yawa annabi adam hasada saƙon da aka fara yi a sama kenan da Allah ya turo annabi adam da matarsa suka sauka duniya suka so aihuwa sun aifi ‘ya'ya arba'in maza goma maza ashirin mata ashirin wato hawa'u takan yi takan aifi tagwaye ne namiji da mace namiji da mace to yana na su sai a ɗauki ta matar wannan ciki a haɗa da namijin wancan ciki ba za a haɗa waɗanda suke ciki ɗaya ba wanda suka fito aihuwa ɗaya sai dai a saba aihuwa shine ma'anan sabawan tunda ke ba waɗansu balle su aura to saba ciki din shine misalin kamar halacci da haramci to da ya sauko da matarsa ai wanda suka fara yi shine na ƙabil da matarsa da ƙarshe kuma na ƙarshe shi na cikin arba'in ɗin ko ko na cikin ashirin ciki na cikin ashirin shi na abdulmumin yar uwarsa to amma an haifi shi ce shi kadai aka haifa ba tare da namiji ba an ba tare da ta mace ba don saboda a mai da gurbin habilun da aka kashe wanda za mu yi kissa yanzu ubangiji na gaya wa annabi muhammad ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi ya rasulullah karantawa jama'an duniya naba'a ibnai adama labarin ƴaƴan annabi adam guda biyu kabila dan fari da habila na biyu wanda yake a ciki na biyu aka sami wannan akwai kowanne akwai yar tagwal ɗinsa lokacin da aka haife su biyu kabila da yar uwarsa kyakkyawa ce yar uwar shi kuma habila yar uwarsa mai mai rungumen kyau ne to da suka girma sai ubangiji ya umurci cewa a ɗauki yar uwar habilu yar uwar kabilu a ba habilu yar uwar habilu kuma a ba kabilu sai kabilu ce shi ba wanda zai raba shi da yar tagwaidinsa tare aka haife su su ne ku za su yi aure annabi ya ce umurnin Allah ne sai a'a kai dai ka fi son Habilu dan kaga wannan tana da kyau kake so ka karbe min yar uwata ka bashi yace a umurnin Allah ne yace a'a to da suka jawo ce to shikenan yanzu mu mu yi Allah ibada mu nuna in Allah ya nuna maka wannan gaskiya gaskiyar lamari da kansa lokacin da yake ba waɗanda za a ba sadaka to in an fidda sadaka a ce to za a yi kuri'a da wannan sadaka in Allah ya karba abin da ake so ya tabbata in bai karba ba abin da ake so bai tabbata ba to idan abin sadakan habilu aka karba to shi ne zai auri yar uwarka kai kabilu in sadakar ka aka karba kai ne za ka auri yar uwarka shikenan sai habilu ya fidda rago ya aje yace ya bayar saboda Allah shi ko ƙabilu ya fi da dami na abinci ya ajiye ke shi saboda Allah to in Allah ya karɓa wuta za ta sauko daga sama ba ta da hayaƙi farafet ta zo ta ƙona abin da aka ajiye in na ɗauka ya ta ɗauka to sai ta zo sai ta ɗauki ragon habilu ta sama da shi aka je aka ajiye shi a aljanna bai sauko ba sai lokacin da aka umarci annabi ibrahim yankan ɗansa isma'ilu aka saukar da shi saboda isan wannan babban ragon da ya sauko daga aljanna ne ma Allah ke masa kirari babban rago wa fadinahu bi zibhin azim to sai aka tafi da wannan rago aka bar damin kabilu ba dauka ba adam ce to ka gani Allah ya riga ya karbi na habilu bai karbi naka ba saboda haka sai ka hakura kenan da hukuncin Allah in hada shi da wannan yar uwarka kai kuma yar yar uwarta zan hada ku da ita sai yace sai ya kulle makirci da kiyayya da hasada wa dan uwansa Habilu yace ya bari zai bari ai tukuna ai ba bari tafiya annabi Adam sai ya tafi Ka'aba wajen ibada daga India din inda suke domin asrandib suka sauka to ya tafi da dai baya nan shikenan sai Kabilu yace zan kashe ka zan kashe ka ba dai wai ka yi ibada an karɓa ni ba a karɓi nawa ba kuma yanzu ka karɓi uwata ka aura ka yi yawo a bayan ƙasa sai dai wallahi in kashe ka qala asran sai ce a a ni ko menene nawa a ciki ba ni na ta zo a karɓi nawa a bar naka ba menene nawa a ciki ce ni dai zan kashe ka to kamar yadda kissa za ta zo nan gaba a cikin karatu sai ya kashe shi din kuwa za mu karanta a cikin wannan ayar da za ta biyo gaba wajen yayin da mai adam ya in ƙarraba lokacin da ƙarraba ƙurbanan suka bayar da wani abun bauta wa Allah suka ajiye su gani nawa za a ɗauka fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar aka karba wa habilu nasa ba aka karba wa qabilu nasa ba wa lam yutaqabbal min qala al-aqtulanna sai qabilu yace wa habilu wallahi zan kashe ka qala inna ma taqabbalu Allahu min al-muttaqin yace wannan ai bai shafe ni ba shi abu na Allah a zuciyarki tsoron Allah ne in kai abinka da tsoron Allah sai Allah ya karba in kai abinka ba tsoron Allah Allah baya karba sai ita ni zan kashe ka abu in kai shi da tsoron Allah Allah sai ya karba in kai shi ba tsoron Allah Allah baya karba kuma in kai da tsoron Allah ma Allah sai ya ga dama ya karba shi Allah haka yake ba ruwansa mai iko ne fa'alu lima yuridu a cikin faradar yake ba mai sa shi dole in kai ya kyau din ma sai ya ga dama ya karba amma da falalarsa sai ya karba kamar na abu mansur akwai wani wali ana kiransa abu mansur abu mansur ya shekara sa saba'in ya mutu da ya kusan mutuwa sai ya damu mutane da kuka kuka kuka jama'a suka tambaye shi lafiya ce ba lafiya wata tafiya ce a gabana ban taɓa jin hanyar ba kuma garin ban taɓa zuwa garin ba saboda haka nake ta damuwa wala tun nake ban taɓa mutuwa ba kuma gashi zan mutu ban taɓa zuwa lahira ba gashi zai lahira abin da yake damu na kenan ba komai ba komai ba komai ka dan ya mutu da ya mutu bayan fara hurki dan sai hurki ya ganshi yace baba da ka je lahira aka ce kai akwai labari ai da na je lahira da Allah ya sa ni a gaba ce aba mansur ka zo da ka zo mini yace ya ubangiji na na yi haji sau talatin yace ban karba ba sai me kuma yace ya ubangiji na na je jihadi sau arba'in ya ce ban karɓa ba sai kuma ya ce ya ubangiji na tun shekara na saba'in ɗin nan tun ina da shekara goma nake kula da sallah nake nake kula da azumi har zuwa mutuwa ta shekara sittin ɗin nan duka ba na wasa da sallah ba na wasa da azumi ina yin nafilfili na azumi da sallah ya ce ban karɓa ba sai ne kuma ya ce na halaka kenan mai ta ba ta halaka ba ai ni ne ka zo wuri na ni ne falala ne ka taba kau da kashi akan hanyar musulmi shi garin je kana masa gafara na baka aljanna insha Allah babu da nuna maka me zaka nuna wa Allah waye kai waye yi ka waye yi maka in ba Allah ba Allah kan ka ka nuna wa kan kai ba kowa bane kai bawan sa ne mai tsammanin falalarsa kawai ta hanyar annabi Muhammad in kana son ka ji dadi fa abun iliya je kai wani abu ne wurin Allah ko kai kai wani abu wurin Allah subhanallah قالت انما قبل الله من المتقين dan uwan sahabi ya ce Allah yana karban aikin masu tsoron sa ne wata kila ba san yawan Allah ba shi yasa bai abu mai shafe ni ba
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين da ya rantse ce sai ya kashe shi din nan to wannan naka ne ni dai wallahi da za ka daga makami a hannunka kace za ka kashe ni ni ba zan daga hannuna da makami ce zan kashe ka ba da in ba satta ya daga litattulani ma ne ba su yadda ya daga litattulani in ya kafa Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah a ce na kashe bawan Allah mumini banda tsafi babu abin da yake kisan mumini muni a wurin Allah to amma a shari'ar mu ta musulunci mu idan mutum ya ɗauki makami zai kashe ka wato ka kare kanka ba haramun bane a cikin kirista ne suna su idan wani ya mare ka abinda za ka yi ba ramawa ba sai ka juya ɗaya kuma tun ka ce nan ya samu nan bai samu ba na kirista kenan ba ka rama ba amma mu an baka dama guda biyu an hana ka ɗaya وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن أفا وأسرى فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين dukkan mugun abu in za a yi maka ko an maka in ka kasa yin hakuri to karama daidai da yadda aka yi maka amma in kai hakuri ya fi amma kada ka yadda karama ya wuce yadda aka yi maka amma akwai abin da ake kiransa daf'u sa'ilin wa arrafu sa'ila duna nafsi bi annahu talibu qatl nafsi mutum ya zo ya kawai yace zai kashe ka ba abin da kai yake zai kashe kawai shi zai kashe ka ko an aiko shi ne ko ya zo zai kashe ka da kan kai matukar kokarin yadda ba za ka kashe shi ba ka tsira sai ka rasa sai ya zama ba za ka tsira sai ka kashe shi sai ka kashe shi sai ya musulunci ba zama komai ba inda aka bincika aka tada dan kusa ba a komai sai da tsare ka saboda kiwon lafiyar ka kai dinnan da ka kashe amma ba wai ka ana maka wani abu bane zai kashe ka karasa yadda za ka bi in ba kashe zai kashe ka to sai ka kashe shi suna ka dafa salim ba za a tambaye ka a duniya ba ko a lahira ko a duniya in an tsare ka da to saboda kiwon lafiyar ka ne kada waɗansu ji haushin ka su za su rama amma wajen Allah ba ka da laifi wanda zai kashe ka da zalunci karfe yadda za ka yi ka fita in ba kashe shi ba in ka da hanyar da za ka tsere shi ma ya tsere to kai haka amma ki ba yadda za a yi ko dai ka kashe ni ko in kashe ka kuma ka ba za ka tsere ba din sai ka kashe shi to ya zama dole sai kashe shi ana kiran da misali babu hukunci ko a duniya ko a lahira in dai a zalunci ne to amma yin haƙuri shi yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in fitina ta tashi ka zama kaman fiyayyen dan adamu ɗayan yafi wato ka ce ni dai ba zan daga hannu in kashe ka ba ko za ka daga hannu ka kashe ni wato in kai haka yafi ka ce kai ba ruwanka in zai kashe kai kashe kai dai ba za ka komai la turannak qala in la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana yubasi in yaje ilayka liyaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talika إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين zamanin sunna umaru waɗansu mutane sun tafi guje suka same shi yana cin abincin rana ɗaya yana gaba yana rike da takobi takobi yana jike da jini guda biyu suna bin sa a guje mai takobi da zuwan sai ya zauna waje sai dama sai ya sa hannu cikin abinci suna cin abinci sai guda biyu suka ce ranka da ya amirul mu'minina wannan mutum wanda yake cin abinci da kai nan ya kashe mana dan uwan mu ne fa muka biyo shi sai ce kaji abin da waɗannan suka faɗa ya ce na bugi takobin nan nawa tsakanin cinyoyin matata lalle inda wani mutum a wurin ya mutu ce kun ji abin da ya faɗa ce ya ya amir mumina na ce mun ce maka ɗan uwanmu fa ya sa takobi ya sassare shi ya mutu fa shi ya samu ka biyo shi ce kaji abin da suka faɗa ya ce ya amir mumina na ce maka wannan takobi na ta duka da shi a tsakanin cinyoyin matata inda mutum aure lalle ya mutu ce kun ji abin da ya faɗa to shi da aka yi ta yi aka yi ta yi sai ya ce ba ni takobin naka in gani ya karba sannan wani ya karba ya girgiza ya girgiza ya ce to gobe ma in wani ya yi haka ka yi haka لئن بسطت إلي يدك لتقتلني وأنا بباسط يدي إليك لتقتلني أخاف الله رب العالمين إن أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النير وذلك جزاء الظالمين إني أريد إني ني أريد abin da yasa ba zan daga takobi ba zan daga makami in buge ka ba ko da zaka buge ni in ne uridu an tabuwa bi ismi wa ismika tunda dai kai zaka iya daukan wannan nauyi na zunubi zaka yi kisan kai to ni zan barka ka kashe ni zunubi na da zunubin da ka ɗauka kanka duk Allah ya tara maka watakila ya kora ka wuta ya fi mini sauki akan dukkan mu zama ƴan wuta don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan taqal muslimani bi sayfayhima alqatil wal maqtul fi an-nar qalu wa hadha alqatil ya rasul Allah fama bal maqtul qala kana harisan ala qatl sahibihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce musulmi da musulmi kowa ya daga takobi suka wajen junansu in suka kashe juna to da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk za su je wuta sahabbai suka ce ya rasulullahi wanda ya kisan kai dai mun kai mun san abin da ya kai shi wuta to wanda aka kashe ko me laifinsa yace ai da ma shi ma yana so ya kashe wancan din ne wancan din ya riga shi saboda niyyarsa na kashe dan uwansa ne yasa dan uwansa ya riga shi saboda haka ba abin da ya fi kisan kai muni a nisanci maganan rena rena ginin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la'anallahu hadima bunyanin lahi yace duk wanda ya rushe ginin da Allah ya gina Allah ya la'ance shi yana nufin da ba yana nufin ko ginin daki ko ginin sauro ba yace duk wanda ya kisan kai Allah ya la'ance shi an yasanci maganan harkar jini harkar jini babban abu ne la in basatta ilayya daka litaktulani ma ana bi ilayka liaktulak inni akhafu Allah rabbul alamin inni uridu an tabua bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar ولا يمن أثقاله وأثقالا مع أثقالهم wala yas'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun za su dauki yahmiluna awzarahum ala zuhurihim za su dauki zunubin su wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm za su dauki zunubin su su dauki zunubin wanda suka suka koya wa bata ko ko wanda suka kashe wato bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika Allah ce wa zalika haka yake kuwa zalika jaza'u zalim duk wanda ya kisan kai kam sakamakon sa lalle ne ya zama ashabun nar din dan wuta saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqas min ujurihim shay'a ومن سن سنة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا cikin wata riwaya na cewa man amila sunnatan man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من أمل بها إلى يوم القيامة yace duk wanda ya buɗi wata hanya mai kyau wanda ba a taɓa yin ta ba shine farkon wanda ya buɗe yin ta to za a bashi ladan wannan hanya a bashi ladan wanda ya koyi da shi ba za a rage masa ladansa ba har zuwa tashin kiyama wanda ya buɗe mummunan hanya za a rubuta masa zunubinsa a rubuta masa zunubin wanda ya koyi da shi har zuwa tashin kiyama ba za a rage masa zunubinsa ba duk wanda ya kisan kai sai an ɗebo zunubi zunubin kisan kai ɗin nan nasa an maka wa ɗan adam na farko wanda ya fara yin kisan kai sai an zuba masa irinsa haka duk wanda ya imani a cikin musulunci sai an ɗauko ladansa an zuba a cikin ladan abubakar domin shine farkon wanda ya musulunta a hannun annabi sallallahu alaihi cikin manya saboda haka ne mutum ya ƙoƙari ya riga aikata ayyuka masu kyau maimakon ya faɗa miyagun ayyuka wanda ko ya mutu ana binsa da kulli bayan ya mutu a cikin kabari Allah ya فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين yace kamar yana faɗin maganan nan kuwa ya faɗa wa la'attu lannak la'attu zan wallahi zan kashe ka wallahi zan kashe ka dinnan kamar da ganga yake faɗa amma ku sai ransa ta yadda masa ya kashe dan uwansa ransa ta yarda masa ya kashe dan uwansa fa tawwa lahu nafsuhu ransa ta yarda masa katla akhihi kashe dan uwan nan nasa fa qatalahu nan da nan ko sai ya kashe shi fa asbaha min al-kafirin sai asaran dan uwa kuma yayi yayi asaran dan uwa kuma yayi asaran addininsa domin zai shiga wuta
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك da ya kashe shi sai ya zauna ya yi ta kuka ya rasa yadda zai yi ya tura ya tura baya motsi domin da ya nemi kashe shi ya rasa yadda zai kashe shi sai shaidan ya nuna masa wani tsuntsu wani mutum ya zo ya ɗauki dutse ya buga akan tsuntsun tsuntsun ya mutu sai ce ashe abu mai sauki dai a ɗauki dutse a buga akan mutum shine mutum zai mutu da wuri sai ya ɗauki ƙaton dutse sai ya buga akan kan ɗan uwan nasa sai ya mutu to da ya mutu sai ya yi nadama yana kuka sai ya ɗauki ya sa shi a cikin a cikin jaka ina yawo da shi kwanaki yarsa yadda zai da shi to shi kenan da ƙarshe dai da ya rasa yadda zai yi adam ya dace ina dan uwanka yace bai sani ba to sai aka aka aka nuna masa yace sai aka matsa ƙasa ta fito jinin aka nuna wa adam yadda inda aka kashe shi da jinin domin da tun daga nan ne ubangiji yace to daga yau ya hana jini ƙasa ba za ta sha jini ba ta sha ruwa ta sha mai ta sha amma banda jini jini kan sai sai sai kasko akan bayan ƙasa to sai aka nuna masa ya kashe shi ne to sai Allah ya turo hankaka guda biyu suka zo suna faɗa da yarsa yadda zai dan uwan nasa suna faɗa suna faɗa sai ɗaya ya kashe ɗaya shi hankakan sai ɗaya tona rami ya tona rami da kafa sai ya tura dan uwansa sai ya mai da ƙasa a kansa sai ce haba yanzu kawai hankaka ya fi ni dabaran yadda ya da dan uwansa gashi ya kashe dan uwansa ya san yadda ya da shi na kashe dan uwana rasa yadda zan yi to shine ya tona rami ya mai da shi ya sa cikin ramin ya tura ya binne shi wannan shine hukuncin kabari na farko a duniya da gawar farko a duniya shi habilu da aka kashe wanda kabilu wansa ya kashe shi kabari yadda aka tura ƙasa ɗin nan ba haka ake yin kabari a musulunci ba sai dai wanda ya mutum in ba musulmi ba ne wanda ya mutum in ba musulmi ba ne to sai a nemo ƴan uwansa waɗanda ba musulmi su ɗauka su je su yi al'adunsu idan aka rasa su to sai a kira musulmin da yake zumunta da wannan mutumin da ya mutu kafiri ne amma ba shi da ƴan uwa kafirai to sai a nemi musulmi ƴan uwansa na zumunta su tona rami su sa itatuwa su tura cikin rami sai su mai da ƙasa su gunne yadda za a yi kenan a mai da ƙasa kawai a gunne a kansa ba sai an shirya yadda ake yin jana'izar musulmi ba amma jana'izar musulmi akwai shakku akwai ladu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar sha biyu ga watan Rabiul Awwal ya rasu da hantsiran Litinin shi wannan kisan kai da waɗannan suka yi ran talata ne abin ya faru an tambayi manzon Allah wace rana ce ranar talata ce ranar jini kenan ranar da dan adam ya fara kashe dan adam ran talata ranar da Hawwa ta fara ganin jinin haila ran talata to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu ran Litinin da hantsi akai ce ya rasu waɗansu suka ce bai rasu ba to aka yi ta jayayya ya rasu a bai rasu ba har sinna bai ce duk wanda ya ce annabi ya rasu don kashe shi to shi aka rasa yadda zafi aka je kira wasu na abubakar domin da safe ya yi ban kwana ya tafi aliya wajen matarsa bintu kharija inda take ya ga manzon Allah ya samu sauki sai aka kira shi aka ce ai ga abin da ya faru gari yazo ya shiga daki ya tada manzon Allah da ya bude shi ya sumbance ce ibta aish hayya wa mayitan ya rasulullah kana da kamshi lokacin da kake da rai da ka mutu ma kana da kamshi Allah ba zai saka mutu sau biyu ba ka mutu kenan sai ya fito ya rufe sai ya fito ya hudu ba yace man kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat man kana yabudu allah fa inna allah hayyul la yamut ya jama'a abinda zan gaya muku ina masu cewa kai umaru kai shiru kai umaru kai shiru kai umaru kai shiru ina masu cewa muhammadu bai mutu ba to wanda yake bautawa Allah dai ci gaba da bautan Allah wanda yake bautan Muhammadu ko Allah ya mutu Allah yana nan da rai baya mutuwa annabi dama manzon Allah ne Allah ya aiko shi ya zo ya isar da aika ya gama aikansa ya rasu za mu ci gaba da bautawa Allah to yayi hudu ba yayi hudu ba doguwa sallallahu radiyallahu anhu to shikenan sai namu ya jefa da takobin sa aka yarda dai haka din to ran litinin aka yi ta shiga ana sallah wayannan jama'a su ga su yi masallah su fita wayannan su ga su yi masallah su fita talata haka laraba sai abbas yake kai jama'a haka za mu bar annabi ba za mu masa kabari ba haka za mu bar shi ba za mu masa kabari ba ai dole mu masa kabari ya za a yi to a kirawo irin kabarin makka za a yi ko irin kabarin madina za a yi na shakku za a yi ketawa za a yi ko ladu za a yi abu talha shine mai yin shakku irin kabarin madina abu ubaida shine mai yin ladu irin kabarin abu ubaida shine mai yin shakku irin kabarin makka shi kuma abu talha shine mai yin ladu irin kabarin madina aka ce a kira su dukan su biyu duk wanda ya fara zuwa shi za a sa da farko tukun suka jayayya shin za a mai da shi makka ne garin iyaye da kakanu ko nan za a binne shi sai wani ya ce ni na ji yana cewa annabi inda ya rasu dunnan ake masa kabari ta kira wasu aka yi masa lahadu din sallallahu alaihi wasallama aka shimfiɗa katifa aka gama masa jana'iza aka wanke shi aka sa cikin likafani a kwantar da shi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kabarin farko na duniya kabarin habilu wanda dan uwansa kabilu ya kashe a lokacin nan annabi adam yana da shekara ɗari da ashirin da biyar bayan nan da shekara biyar aka haifi annabi cisu wanda yake shi shi kadai ne a cikin uwarsa babu ta mata don a mai da wannan mutum da aka kashe shi habilun nan to ya'yansu arba'in ne amma bin mamaki kamun annabi adam ya rasu sai da ya ga ya'ya tsakanin ya'ya da jikoki sai da ya ga dubu arba'in kamun ya bar duniya alaihi salam min ajli zalik
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك ومن أجل ذلك yana iya komawa kan karatunmu na baya yana iya zamowa mubtada wato ya kashe mutumin nan ɗan uwansa ya yi nadama min ajili zalik saboda kashe wannan ɗan uwa nasa ya yi nadama wanda hankaka ya nuna masa yadda ake binne mutum in mutum ya mutu ko ko min ajili zalik saboda haka ne katabna ala bani isra'ila muka wajabtawa bani isra'ila annahu man qatal nafsan bighairi nafsin kamar yadda zai zo gaba وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والأين بالأين واللنف باللنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص كما يدري زوجة هكا موكا ربوتا يا بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا saboda haka ne muka rubuta muka wajabta a cikin shari'ar bani Isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kashe mutum mutumin kuwa ba wai ya kashe mutum ne aka yi sakayya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu da mumri'in muslimin illa li ihda salatin an-nafs bin nafsi wa shaykhu zani wal mufariqu li dinihi yace banda abu uku ba abin da ke halatta jinin mumini mumini ya yi kisan kai an nemi dukkan mafita an rasa to sai a kashe shi sai dai in danginsa sun ce a ba su diya kar a kashe ko ku sun ce sun yafe kisa sun yafe diya wannan duk an ba mu dama mu musulmi to haka kuma wanda yake wanda ya taɓa yin aure in ya yi zina an kama shi da shaidu mutum hudu ko kuma da ikirari babu shubha za a kashe shi haka kuma mutumin da ya ridda a billahi wanda ya ridda ya bar musulunci an nemi tubansa ya ki tuba shi ma za a kashe shi to saboda haka ne alkurani ke gaya mana anan saboda haka ne min ajli zalik katabna ala bani isra'ila muka wajibta bani annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin duk wanda ya kisan kai ba tare da kisan kai na ramuwa ba ba kisan kai na ramuwa ba aw fasadin fil ardi aw man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadan fa kana ma qatala an-nas jami'an duk wanda ya kashe rai duk wanda ya kashe rai za a dora masa zunubi kamar ya kashe mutane ne gaba daya wa man ahiya fa kana ma ahiya an-nas jami'a duk wanda ya tseratar da mutum daga kisa na zalunci shi kuma za a rubuta masa ladan ya tseratar da rayukan duniya gaba ɗaya domin an bar wannan an kashe an bar wannan an kashe za a bi a kashe kenan in kuma an tsare wannan ba a kashe ba an tsare wannan ba a kashe ba to an bi an raya wannan kenan saboda haka ne wala kun fil qisasi hayatun min ajli zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a sai a rubuta masa kawai ya kashe mutane ne gaba ɗaya wa man ahayeha wanda ya tseratar da rai daga kisan zalunci fa ka annama ahayan nasa jami'a nan ma za a rubuta masa lada kaman ya raya dukkan mutane gaba daya wa laqad ja'atum rusuluna bil bayyinati su bani isra'ila manzannin mu sun zo musu da hujjoji da bayani iri iri sun mai na kasira minun ba da zalik fil da musrifun amma duk da haka yawancin bani isra'ila wa'azozin annabawa da wa'azozin malaman su duka baya musu amfani bayan an yi wa'azin an yi wa'azin sai su zo su yi banna a bayan ƙasa.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وتكسر daga cikin haramtattun abubuwa tun daga adam har tashin duniya bai taɓa halatta ba shi musulunci tare da addinai duk baki ɗaya abubuwan da suke kiyayewa na zaman lafiyan duniya na farko addini daga addini koko na farko shi rai ɗin tukunna rai kiyaye rai sannan kiyaye jini sannan kiyaye addini sannan kiyaye hankali sannan kiyaye dukiya sannan kiyaye iyalai manin iyalai komi sarautar mutum ba zai ga matar kai kwace ba ba zai ga yar kai kwace ba komi kudin mutum ba zai ga matar kai kwace ba ba zai ga yar kai kwace ba shine manin kiyaye iyalai da kiyaye mutunci wannan abubuwa guda bakwai su ne addini yake kiyayewa kullum to idan sun rushe a ƙasa to zaman lafiya ya rushe a ƙasa in dai rai ya zama za a kashe shi ba a yi komai ba za a sare hannun mutum ba a yi komai ba ba shari'a to babu zaman lafiya saboda haka ne kisasi yake tsaida kashe-kashe da ake yi lokacin da abin da ya sa turawa suka zo suka kwace ƙasa a hannunmu wannan abubuwan ne aka rushe a zamanan sarakunan da aka samu a wancan lokaci kisan kai ba wani abu ne a wurinsu yaran suna kashe mutane ba sa ce komai su ma in sun yi fice suna kashe mutane ba mai magana ba abin da ba sa yi na kisan kai da zubar da jini da komai sai ya zama abubuwa guda bakwai din nan da ake kiyayewa da rai da jini da dukiya da rai da jini da addini da hankali da dukiya da iyalai da mutunci duk gabaki ɗaya sai aka rushe su za a zo a kwace dukiyar mutum ba mai magana za a ɗebe ƴaƴansa a je a sayar ba mai magana za a ɗebe matansa a yi masa- a yi amfani da su ba mai- ba mai magana balle fa mutunci to da aka ga haka duk abun ya rushe ba abin da ya saura cikin musulunci sai sunansa amma waɗannan abubuwa duk ba abin dokokinsu sai Allah ya turo turawa sai aka dawo mana da guda biyar cikin bakwai a zamanin bature in an yi kisan kai hankali zai tashi ba wanda zai kisan kai ya zauna lafiya a zamanin nasara a cikin shekara 60 din nan haka kuma zubar da jini in an sare hannun wani ko an je wani ciwo bature ba zai zauna lafiya ba sai ya bi kadin yaya aka yi komi girman mutum haka in an kwace dukiyar mutum haka in an kwace matar mutum ko ko yarsa bature ba zai zauna ba sai ya ga an kwato haƙƙin shi wannan mutum mai rauni to a haka kuma mu- cin mutuncin mutum da ake kiransa yanzu a zamanin yanzu ya bata suna din nan an bata mini suna to wannan abubuwa guda biyar sai suka dawo a zamanin nasa to da muka samu mulkin kai kuma abubuwan sun koma kamar kusan sun tafi ana kashe mutane ba a yin komai ana ji musu ciwo ba a yin komai ana tsare mutane ana kwace dukiyarsu ba a yin komai wannan abu ba zai kawo zaman lafiya ba tilas masu hukuma su bude ido su san wa- lalle fa in mutum Allah ya bashi mulki yana wasa da rayukan dan adam bai control na, na rayukan dan adam ba to abin ba zai tafi daidai ba haka kuma dukiyoyi mutane ana kwacewa haka ana jiwa mutane ciwo ana musu barazana to lalle ne a tsaya a tsare waɗannan abubuwa in ana son zaman lafiya abin da yasa muka mai da guda biyar a zamanin nasara ba mu samu guda biyu ba addini shi ma nasaran bai zo da addini ba da tsumman addini ya zo shi ma ya ce addinin nasa ba ruwansa da mulki yana waje ɗaya wajen malamai can wajen su bishop can ya bar addinin wajen mulkinsa ba ruwansa da addini sannan hankali shi kansa yana shan giya balle ya hana shan giya to saboda haka ne a zamanin nasara aka samu guda biyar guda biyu suka tafi to yanzu guda biyar din ma ga sunan suna cikin wahala yanzu saboda haka muke neman mutane su tashi tsaye a mai da hankali yadda za a dawo da shari'ar musulunci don a samu zaman lafiya kuma shari'a musulunci na yan kawo ta gwawai dole za a dora wa musulmi da wanda ba musulmi ba a wanda abin ya shafa kamar yadda ina shi dana sa Muhammadu kai in ka dauki kai na kaza ko sande ko wani abu haka ma shari'a musulunci an kawo ta ayi mini wanda na imani da ita kai kuma ayi maka wanda kai imani da ita amma in in ba haka ba za a samu zaman lafiya ba آه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا آه sakamakon mutanen nan da suke yakan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuharibun Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan masu aikata mugun laifi a bayan ƙasa wato masu fashi da makayami su ne masu wannan suna da farko ko dukkan mutumin da yake yada wani abu wanda yake zai kawo banna a bayan ƙasa to da shi ake wannan magana asalin ayar dai ta sauka akan waɗansu mutane ne wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta sai sai annoba ta same su rashin lafiya annabi ya hada su da masu kiwon dabbobin zakka su rika ba su fitsarin shanu suna sha za su warke sai da ba su ah, nono suna sha za su warke na- da na raƙuma sai ko suka warke din da suka warke sai suka rena masu kiwon sai suka kashe masu kiwon sai suka gudu da dabbobin sai Allah Allah ya ce a biya kamo su aka kamo su manzo Allah ya kamo su ya ciccire idan su yayi musu azaba ya kakkashe su to shine wannan aya ta sauka inna ma jazaa'u allazina haribuna Allah wa rasulahu iyaka sakamakon da ya kamata a yi wa tun- mutanen da suke yakan Allah da yakan manzon Allah duk wanda ya hana ƙasa zaman lafiya ya yaƙi Allah ya yaƙi manzon Allah saboda haka ne sata a- a daji tafi tsanani sata a gida akwai dokokin da za a duba kamu a yanke hannu guda ɗaya tak amma sata na fashi da makamai da an kama mutum to wannan kan babu wani saurarawa sai ya kama halaye guda eh, an yi kattalu au yi sallabu au tuqatta jimar min kha au yun fomena sai ya- ya kama halaye guda hudu idan hukuma ta gani abinda za musu na farko a kakkashe su waɗanda aka kama da fashi da makamai a harbe a kashe su na farko kenan na biyu wato a ɗaure su a wani wuri kowa yana zuwa yana kallon su har su mutu a ɗaure a ɗaure su a bishiyoyi har su mutu kowa yana zuwa yana kallo wani ƙyan fashi da makamai ne an yi kattalu au sallabu au tu qatta aydihim wa arjuluhum min khilafin ko kuma a yanke hannun dama da kafar hagun a sake su ko wannan su au yunfaw min al-ardi ko kuma a yi musu ɗauri na har abada daurin dindindin ba fitowa har a mutu to wannan duk hukunci ne to malamai sai suka karkasa abin suka ce to watakila abin da ake nufi da sa wannan hukunce hukunce ko da ijtihadin mai hukuma duka yadda yayi tayi ko kuma a yadda lamarin ya zo akwai yan fashi da makamai a, sun zo sun kashe mutum ko sun kashe mutane sun kwashe dukiya to waɗannan a kashe su a in sun kashe mutum sun kashe sun kwashe dukiya a ka- a ɗaure su a ɗaure a ɗaure su a nuna wa jama'a a kashe su bayan nan shi- shine salbu sun zo sun yi kisan kai za su ɗabi dukiya sai mutane suka zo ba su ɗabi dukiya ba to sai a kashe su kawai magana ta ƙare a harbe su mutu magana ta ƙare sun zo sun ɗauki dukiya ba su yi kisan kai ba an kama su ba su yi kisan kai ba a yanke hannun daman da ya ƙwace kaya a yanke kafar hagu wanda ta tako ta zo daji ta hana mutane kaiwa da kawowa sun zo sun ba da tsoro ba su kama kowa ba ba su samu ɗaukan kaya ba mas- masu gudun sun zo sai aka kama su to wannan su ne za a je a tsare su har abada har zuwa mutuwa wannan haka malamai suka rarraba yadda ayar ta koro inna ma jazaa'ul ladina harima Allah wa yastanzilu fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min ard zalika yunzu haka innal lahum khizyun fid dunya ya kamata a ba su kunya kunyatar da su kowa ya gansu su ji kunya a duniya wa lahum fil akhirati azabun azim fa ko wata azaba mai girma tana jiran su a lahira in ba sun tuba ba in sun tuba ko sai sun mai da haƙi Allah mana gafara Allah ji kanmu Allah ji iyayen mu iyayen iyayen mu da malamu da malamu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ya mu maza da mata rayayi da matattu Allah ya zama mu Allah ya tsaya mu Allah ya kiyaye mu imanin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mu na kasar mu Allah ya bukatu mu bukatun wanda muke musu addu'a albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya malhirin duniya da lahira ya musu duniya da lahira ga sallallahu alaihi wasallam Allahu rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهدى والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين